بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله السنه للعلامه الحافظ عالم اهل المشرق وإمام أهل الحديث بخراسان أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي النيسابوري رحمه الله آه محمد بن يحيى الذهلي يارس دريبيو دا همسن دا تقوس رحمه الله درسنا شدة زام تاشي آه إنما ليكي تشيوا وأن نسمع ونطيع لولاة الأمر مع حب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم ولا نرى شق العصا مع النصح للجماعة في السر والعلانية malin ya ce ahalus sunna wal jama'a salafiyun ya ce wa an nasma'a kuma mu ji wa nuti'a sannan mu yi da'a liwulatil amr wanda Allah ya jibanta musu da shugabanci ga shugabanni kenan ya ayyuhal ladina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum da'a ga shugabanni wannan ma wani asali ne daga cikin usul na ahlus sunna wanda ya karanta usul sunna din Ahmad da sauran kutub da suke sharhi da bayani kan aqida to insha Allah zai ga bayanai gamsassu itiqad na Abu Abdullah al-Bukhari yana cewa wa Allah yunazi al-amr ahla da qaulin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kawo salatun la yughallu alaihin da kalbin mar'in muslim ikhlasul amalillahi wa ta'atu latil amri yake wa luzumu jama'atihim fa inna da'awatahum tuhitu min wara'ihim so ya kawo wannan ya kawo bu hadisin kuma waɗanda suke da wannan ma'ana a cikin kitabul ahkam farkon shi yake cewa babu qawli lahi ta'ala wa ati wallaha wa ati wa ati rasula ko wa ati rasula wa ati wallaha wa ati rasula wa ulil amri minkum eh a ciki ya kawo hadithin Abu Huraira marfu'i man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wa man ata'a amiri faqad ata'ani ومن عصى أميري فقد عصاني هكذا كسام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية babi na ji da ɗa'a ga shugaba inda har ba ma'asiya bace inda har ba ma'asiya bace to za a ji kuma za a yi ɗa'a ga wannan shugaba wanda ce maslaha ta al'umma ba wai abubuwan da ake bin yanzu na fito na fito da shugabanni da fallasa su da yi musu addu'o'i da suke da suke munana su duka wannan ba shi bane asali ga tafarki da kuma a manhaji wanda yake na magabata namu a rahimahumullah shi yasa in ka koma ga itiqad na sufyan al-thawri to ya shu'aibu la yanfa'uka ma katabtu laka hatta tara salata خلف كل بر وفاجر والجهاد إلى يوم القيامة يجي والصبر تحت لواء السلطان جار أما عدلا da haƙuri ƙarƙashin tutar wanda ke jagora shugaba ya yi zalunci ne ko ya yi adalci so yaka za ka yi haƙuri wannan usul ne malin ya ce ma hubbin li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tare da tare da su ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hubbus sahabati kullihim li madhhabun yace wala nara shaqqal asa ba ma ganin raba raba musulmi raba kan al'umman musulmi ba ma ganin dacewar wannan ma'an nushi tare da nasiha lil jama'a ga jama'a fi sirri wal alaniya a sirrance da kuma a ɓoye malin cewa annal mutaqaddima wanda ake fara wanda ake gabatarwa min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga cikin abokanin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shine Abubakar as-Siddiq radiyallahu an abubakar shi ne ya fi sa falala lakin na masiddiqu minhum afdalu to haka abubakar na siddiq shi ne ake gabatarwa wa ke bi mishi yalihi umar kenan thumma umar ibn al-khattab sai umar dan khattab radiyallahu anhu sai thumma usman ibn affan sai kuma usman ibn affan radiyallahu anhu ثم علي بن أبي طالب سي علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين تكنس الله قار يرداء غريسو مالين يتشغبر تشيوا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب وأهل السنة والجماعة ba ma kafirta ɗaya daga cikin musulmi da zunubi don zunubi kawai misali kisa ko sata ko wani abu makamantan wannan to ba ma kafarta musulmi da wani laifi haka daga cikin aƙidar mu wala nashhadu alaihim bi shirkin ba ma musu shida da shirka musu mushrikai ko ya zama a ce da dalili illa man kana min jaham idan da ya kasance daga jaham bin safwan mun san aƙidar jahamiyya ko wa ashabin wa ashabi jahmin da kuma su waɗanda suke mabiya jiham ɗin. Wani fawwidu ma gaba anna min al'umuri ila Allah. Malam ya ce wani fawwidu muna fawwalawa muna maidawa ma gaba anna dukkanin abin da ya ɓoye daga gare mu abin da ya ɓoye mamman ilimi a kan shi to wannan abin muna mayar da shi. Wani fawwidu ma gaba anna min al'umuri cikin al'amurra muna mayar da shi ila Allah azza wa jalla ga Allah. duk abin da ya ɓoyi gare mu muna mayar da shi dan malam ya ce wala yajibu talaffuzu fi ma lam tuhit ilman bihi min al mushkilati allati lam taqaddamna fiha imamun wal khawdu fihi dan kuma nan ka'ida ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilm to dukkanin abin da ilimin sa ya ɓoyi to sai ka mayar da wannan zuwa ga Allah misali yanzu fi umurul gaibiyya abubuwan da suke na gaibu ne misali umurul akhira baka da bayani akan tafsilin su inda su kasance sai dai kai imani haka abin da ya shafi as-sifat Allah yana sabkowa yanzilu fi kulli laila ila sama'id dunya to nan bila kaifiya ne bila kaifin ne jalla wahid mutawaddihu so mun san cewar mun yi imani nu'minu bin nuzul cewar Allah yana sauka lakinna na na'lamu kafiyatan nuzul amma ba mu san ba ya yake sauka al hannaye guda biyu dukkanin su dama ne ba mu san ya suke ba ta haka siffofi da sauransu duka wannan ba mu da ilimi a kansu da haka za mu mayar da su ne kawai zuwa ga Allah wa an naqta'a bidhunubi al-ismata min indina sannan kuma za mu ringa za mu ringa tabbatar ma kanmu da zunubi inda mu ba ma'asumai bane eh min indina daga wajen mu za mu tabbatar da cewar muna zunubi shi yasa ake so ko da yaushe ya zama kana yawaita istighfari babu wanda bai zunubi babu wanda bai to ya zama ko da yaushe muhimmantu kuma tunda muna zunubin bari ga kokarin kiyayewa kuma muna istighfari muna neman gafara Allah tunda duka babu wanda yake shafaffe da mai wanda yake da isma da haka kowa ya san abin da yake abin da ya ɓoyi da abin da ya bayyana muhim ka zama atta'ib anaddam ka zama muna tuba muna ƙanƙan da kai ga Allah ga irin su sayyidul istighfar nan da sauran abubuwa na istighfari wa qul tastaghfir rabbakum innahu kana gaffa Allah mai yawan gafartawa ne da haka mai yawaita koma muna ƙanƙan da kai ga Allah muna tuba akan laifukanmu domin kowanenmu mai laifi ne daga dukkanin ku masu kuskure ne ko ma wa khairul khata'in at-tawwabun wa narju wa li muhsini ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama sannan muna muna narju muna fata ga masu kyautatawa na al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna masu kyakkyawan da sun samun rahama da aljanna da gafara ta Allah wa nakhafu ala musii sannan muna jin tsoro ga waɗanda suke masu laifi wa nastaghfira limunibihim muna neman gafara ga masu laifi daga cikinsu muna nema musu gafara da haka yanzu wanda ya zo ko da mutum ya mutu da laifi ba za ka yi kaɗa'i ba ka ce misali sai ya shiga wuta ko Allah ba zai gafarta mashi ba ko wani da sigari fa a bakinsa a yarsu ko kuma tana fa zina wannan karatun a cikin usulu sunan yawon ahmad so duka wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne ko da mai laifi ne misali ya zo ya mutu eh akwai mai laifin da ma zai iya mutuwa ma a nuna farin ciki a ji daɗi to haka alhamdulillah wani shi kenan da an huce da sharrin shi amma kuma kana iya komawa gefe guda ba ka zuwa bari ba ka koma gefe guda kuma ka ringa nema masa gafara misali so da haka wannan shi ne wa na ƙabala alaniyatu muna karɓar abubuwan da suka bayyana a gare mu nasu wa na kila sara'irahum sannan kuma sirrorinsu kuma su kuma nan muna mayar da su zuwa ga Allah ba mu da ilimi a kansu eh na kila sara'irahum ina ila Allah azza wa jalla muna mayar da su ne ga Allah wanda yake madaukaki mabuwayi wala nudkhila muhsinahum jannatan bi ihsan ba ma shigar da masu kyautatawa ba mun ce ba na rujuwa li muhsini ummati muhammadin to ba ma shigar da masu kyautatawa aljanna bi ihsan eh mace ai wannan masha Allah rayuwa ta yi ai yayi shahada na aljanna a ba ka babu wannan mamu dahawiya ba ka wannan karatu a cikin dahawiya da haka ba ka kadai ka tabbatar ma wani da aljanna sai idan Allah ko manzansa su ne suka tabbatar ma wannan da aljanna wala naran bidambin haka ba a tabbatar ma wani wuta saboda wani laifi hatta ya kuna Allahu jalla sana'uhu huwa yahkumu bainahum da haka za a bar lamarin su ne ga Allah insha attabahum insha ghafar lahum za a maida al'amarin ne hatta ya kuna Allahu jalla sana'uhu huwa yahkumu bainahum har zama dai Allah dai shine zai hukunci tsakanin su yawmal fasli tashin ranar hisabin kenan na sakamako wa huwa ahkamul hakimin Allah kuma shine wanda yake mai kyautata hukunci shine ahkam da dukkanin alhakimin to Allah ya samu wani lafiya ya gafarta mana ya samu dace malam ya ce wa annal jihada madin kuma lalle jihadi abu ne da yake wanzajji min yawmi ba'atha Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun daga lokacin da Allah ya aiko manzansa to abin da yake wanzajje ko da yaushe la ya durruhu jauru ja'ir zaluncin mai zalunci baya bata shi wala adlu adil ko kuma adalcin mai adalci hatta ta kuma sa'a har kiyama jihar yana nan mabin amma a hannun a hannun shugabannin a hannun shugaba yake a hannun shugaba yake wannan kenan sai mu tashi inda malai yake cewa wa anna af'alal ibadi jami'aha min khairin wa sharrin makhluqatun masduratun fil lawhil mahfuz wa man za'ama annaha ghayru masdura faqad kafara li'annahu radda kitab Allah ta'ala nassan qala Allah ta'ala wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawm al-qiyamati aw mu'adhibuha 'adaban shadida kana dhalika fil kitabi masdura فإذا قال ذلك فقد رد نص كتاب الله عز وجل وكفر وقد قال جل ثناؤه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ونزيره أيضا وكل صغير وكبير مستقر وقال تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا wannan kenan nan kuma malin ya ɗauko wata matsala to lokaci ba zai mu haɗin kai ba mu tattauna ta in kana game da af'alul ibad mun tattauna wannan a cikin ijma'u salaf kamar haka harbun isma'il al-kirmani matsala ce ba wai sabuwa ba mun sha tattauna ta muna jin ta insha Allah sai mu tashi a wannan gaba dan Allah ya hada muke nan a darasi na bakwai eh darasi na bakwai insha Allah sai mu tashi daidai akan ita wannan gaba da haka mai birki anan sai Allah ya hada cikin darussa masu zuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله